الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na al-ma'adbatun nabawiyya fi adabi hayati yawmiyya lin nabi sallallahu alaihi wa sallam za mu tashi a shafi na 203 دعاؤه صلى الله عليه وسلم عقب دعوته من عودته من السفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو الحتى وصفية ورديفه ورديفته على ناقته وصفية رديفته على ناقته حتى إذا كنا بزهر المدينة قال صلى الله عليه وسلم عائبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة كان المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما يخرج في سفر يدعو ربه عند الخروج وأثناء السفر وعند العودة ويرجع فيرفع يديه لربه ويتدرع له نعم فلقد كان الدعاء والتدرع سجية لدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديد أوقات السفر أمره صلى الله عليه وسلم المسافرين بالخروج في أوقات مبكرة كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالقرور من السفر في ساعات مبكرة فأن سخر الغامدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في ذكورها وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار وكان سخر رجلا تاجرا وكان يبعث تجارته من أول النهار فأسرى وكسر ماله ومما يؤخذ من هذا الحديث أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للبركة في البكور لا تقتصر على السفر فقط بل تشمل العبادة والعلم والتجارة وغيرها ما لا يتي أدعى النبي صلى الله عليه وسلم lokacin da yake dawowa daga tafiya wato idan yana dawowa daga tafiya an samu hadisi daga Anas dan Malik yadda Allah su ƙara tabbata a gare shi yace wato mun dawo tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tafiya ni da Abu Dalha da da Safiya ita ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya goya ta ya goya ta akan abun hawansa mazala ya goya iyalinsa a kan abin hawansa kai yanzu ka ga mutum a mota ka ce yana yawo da mata a mota na a kan abin hawansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya goyi iyalinsa wannan ma wani karatu ne wanda ya kamata a yi wa musamman malam bahaushe eh shi ne iri wani iri gaskiya ya ɗauko al'adunsa ya zuba har ma ya ɗare na musulunci kuma ya kasa ya tsare kana kaucewa sai ɗauke ka wani iri kai ba mutumin ƙware ba kuma ga na musulunci yana gari na shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yayi ba ba haka yi ba an taba ta wannan a wajen wasu ɗalibai ana labarin wani mutum cewa shi matar shi ba ta shiga gaban mota kun gane tsara gida na iyalin shi ba ta shiga gaban mota sai dai ta shiga baya su biyu har mutane suke an ya ɗauka na ɗauka da banta ne ya ce a iyalinsa ce shi ba a shiga gaban mota ne da shi yana tukawa tana gaba to kaga wannan in an ka kalle shi a fuskar musulunci ai kamar sakarci sakarci na ko ya koyi na na ha abin da bai magana da zai daɗi ba a to gaskiya zai bai ba na in ne za ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana goya iyalinsa a bayan abun hawa dabba na ka kallo haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to menene illa dan matar ka ta zauna a gaban mota kana tuka na ina har gobe ai ko wannan ka ji labarin yadda yake tsare gidan kamar fir'auna fir'auna haka wallahi malam ba ba kyau na kamar fa'ananci fa'ananci ba ba magana ma a magana addini ce sai da gida ce sai kowa waye nutsu kowa na wai na zaune sai ya tashi na tsaye ya zauna na kwance ya haka ya gida dawo ai ka san wannan ba ba ko hanyar ɗabi'ar manzon Allah ba ka ɗauka ba sallallahu alaihi wasallam kawai dai mutum yana abin da ya ga dama na shine amma wanda zai musulunci manzo Allah sallallahu alaihi ba haka yake ba shi Allah Allah iyalai suke dawo gida in kuma yana gida ba sa san ma ya fita waje kawai abin da suka sani suka ba da sai suka ce sun san cewa da lokacin sallah yayi to duk kuma attention din shi ya tashi akan su da haka sun da sun ga lokacin sallah yayi sai su kowa ya kyale shi na sassan yanzu maganan mahalicci ake kuma ba maganar su ba to ban na tsaya haka to yace da suka dawo manzo Allah yana goye da nana safiya a bayan abun hawansa yace har lokacin da suka kalli garin Madina sai manzo Allah ya yi addu'an nan yace aibuna taibun abiduna li rabbina hamidun wato muna masu dawowa Allah ya dawo da mu lafiya daidai yake da kalmar ba shi yake faɗa na Allah ya dawo da mu lafiya Allah ya madaukaki muna masu tuba muna masu botan ubangiji mu muna masu gode masa wato da ya kai mu wannan tafiya ya dawo da mu gida lafiya maza Allah yana tanana ta wannan yace har sai da muka shiga garin Madina to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance lokacin da zai fita daga tafiya kamar yadda muka karanta addu'a yake yi sa'annan a tsakiyar tafiya ma yana cikin tafiya addu'a yake yi sa'annan in yana ma addu'a yake yi da haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta roƙon ubangiji sai yana mai kankantar da kai gare shi da haka addu'a da kankantar da kai ga Allah wato ita ce sifa ce daga cikin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato dabi'a ce daga cikin dabi'o'in sa haka yake gaba ɗayan sa sai umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa matafiya idan za su yi tafiya su fita da wuri su fita da wuri annabi sallallahu alaihi wasallam yana umartar sahabansa sahabbansa idan za su yi tafiya wato su fita da sassafe an samu hadisi daga sakal dan gamidi sakal gamidi kai daga annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa manzo Allah ya yi addu'a ya ce Allah ka shanye albarka ga al'umma ta cikin samakonta samako jama'a ta amma yanzu sai wasu hanyoyin kuma wasu miyagu na suka hana samako na amma samako albarka ne a cikinsa ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai aika runduna ko wato ayari su zina aika su da wurin da farkon yini akwai wani ban Allah sakar dan kasuwa ne yana zuwa da wuri ya ji wani hadisi ya dinga fita kasuwa da wuri nan da nan Allah madaukakin sarki ya wadata shi ya zama mai kuɗi ina yan kasuwa amma dai a kula in ba a ta da mutane ko na eh amma dai fita da wuri alheri ne kuma shi yasa malai yace abinda zamu koya cikin wannan hadisi wani addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi na kan asuma abu da wuri ba ta takaita akan tafiya bane kadai duk abin da za ka yi ibada ne neman ilimi ne kasuwanci ne duk ya hada inda ka yi asubanci sai ka ga Allah ya sanya masa albarka eh duk abin da za ka yi kamar tafiyar dare ne yawa shi ne yake gaba ma za mu zo mu karanta ai ka ga tafiyar dare maza Allah ya ce yana umarta sahabbai su dinga tafiyar dare saboda Allah yana rage na yana rage wato damuwa na tafiya amma yanzu kaga na tafiyar dare ya zama amma kuma yanzu tafiyar dare ma ai mai mamancin ta da rana na su ba ba shi ne ana ce tafiyar dare ma ba ga mamancin ta da rana ba idan da dare ai su ma ba su sani ba ka a sace su su ma ba su sace shi ya zama zana gaga ne yanzu shi ne ya zama damuwa amma kan tafiya dare wanda ya saba yin ta gaskiya akwai daɗi ni ma da na saba yi wani lokaci ina asuba a jos sai da tashi karfe uku a nan uku na sha tafiya karfe uku kawai na matashi nan biyu da rabi ina shiga da ana a sallah asuba hanyar daɗi amma fara da da can na? na? ne ce da ke nan kowa lahi alam amma yanzu kan ai da kayi za a ce kayi ganganci na? na ya ce saboda ai Allah ya sauyi alhamdulillah da wani irin muzurai haf haf ko dai can can a ba zai ba in bai yi sa ba ma shi za a ringa wa muzuran ba ma shi zai yi muzuran ba shi dai kawai mutum ya yi ya yi haƙuri cewa mata mai fitina ai ba ma wadda ba ta da kalan nata na? wannan halitta ce ta Allah shi yasa kawai ake ba mutane haƙuri kowanne da irin kalan nata bayan da za a kai aure ne ba kai haƙuri kawai ka'idar kenan in ka gane wannan shi ka huta in baka gane wannan ba kai ta wahala wallahi ka wahala duniya ka wahala lahira eh ai to na daidai ba za ma kai aure ba ko kuma kai ta zalunta ta ya ka ce kakaban ka kenan to kaga za ka hadu da Allah saboda ai manzon Allah ne sallah suna gaya ma yadda aka halice ta maza Allah ya ce ita mata an halice ta ne daga haƙarƙari na hagu karkatacce lokacin da ka ce sai ya miƙe to sai dai ka karya shi da haka ya ce ku yi haƙuri to me kake so a gaya ma me kake so a ce ma wani bayani kake jira a yi ma na kaga kawai in kai haƙuri sai ka bore kai samu daraja a kuma bare su ba magana wani wani mata za ta rena ba abin da za ka yi in za ta rena ka ba ta rena ka ba sanan bin Allah a gamar da rayuwarta ba zai sa ta rena ka ba sai ma ta girmama ka kasar musulmi ya yi ci haƙurin da shi ne babba cikin wasu yau maza Allah sallah sallah kafin ya bar duniya har da da sallah da mata ya ce a yi haƙuri da su na kaga wanda zai bi wasu ya annabi sallah sallama zai yi haƙuri hasali ma inda ake sarkar ka yi haƙuri ka daddage shi ne in ka gabata bautan Allah na ka gabata sallah yawa kan ba maganar ka yi haƙuri ka gane duk abin da zai sa ta shiga wuta ka kai haƙuri shi ma ɗin da diflomasiya da da hikima irin abin da sayi na umar ya yi mata suna zuwa masallaci lokacin to shi baya son matan shi ta ringa zuwa ya rasa yadda zai yi sai ya bata da za ta zama masallaci sai ya shiga wani mutum haka bata san irin shigar da yi ba tana cikin tafiya ya zo sai ya bangaje ta to ka san matan da na wannan abu namiji ya bagaji mata ba karamin tashin hankali ba ba irin yanzu bane da ita za ta bangaje ka da eh suna nan ba ka gane amma na ga ba karamin magana ba ce ya bi ba ta gane shi ba yanzu ya bangaje ta gabanta ya faɗi ta koma gida tana haƙi ina tana ta inna lillahi wa inna ilaihi zai riga ta zuwa gida bai zama shi tana ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ya faru inna lillahi dubiya ta halala kuna tsara zuwa masallaci yake me ya faru masallaci kuma tana ta bayani kaji kaji kawai ina cikin tafiya ba ga haila wani fashiki wani wani ne wani ya zo ya ban gari ne sai na ce ka ya ce ka abin to Allah kiyaye shi ke na tafiya na zuwa kaga diplomasiya ne kuma saboda ai daman bai isa in ta ce za ta yi hana ta ba saboda manzo Allah ya hana ya ce duk matar da ta ce wani wuni sana ta masallaci kai hana ta umarni ne da kaga yanzu a yi mata ita da kanta ne ta ce ba za ta sai ce ka san shi ya san hujjar ya danganta ita ma ta sallata a gida ai kaga da ita da masallaci daɗe in shon sallata a gida har ya fi masallaci kai mata in tana da ciki da falo ma maluma suka ce sai sallah a ƙuryar ɗaki ya fi sallar ta faru lada na ga lada yake so su samu yawa amma wanda ya san kaga ba in ba ta zo masallacin ba za ta yi ba gara ta ce masallaci alaikum to maganar tafiya ranaku akwai dai za mu karanta hadisi mazala yana so mu tafi a ranar alhamis kuma yana umartar sahabbai su dinga tafiya a ranar alhamis in mutum zai tafiya amma mutum ya tafi ranar laraba akwai hadisai wanda suke ba ingantattu ba ne maganar larabgana na yawa akwai wasu hadisai wanda suka yi maganar kwanaki cewa an karkai kaza ran kaza karkai kaza ɗalibai sun ce ba hadisi ne da aka ji amma a zaɓin kwanaki annabi sallah mafi yawan tafiyar shi don alhamis yake kuma alhamis tana da albarka eh galibi ko wani abu kake nema wani abu kake nema ko aiki ko waye in ka gwada ran alhamis da ya ka ka rasa shi ne kwana shi na'am eh eh alamin din Allah ya mata albarka shi yasa manzo Allah ya ce yake tafiya a cikin ta eh to ita ma ita ba ana maganan misali ga namiji ga namiji ai ya zana a gaba ya fi ma tsari ita saddake a baya ita ake ja amma ya danganta in yaro ne karami za ta tun da take zana sai zana sai ne akwai wanda za ka ga tana son zama gaban motar wata ka ce ta je ba mota ma kamar sai ta yi kamar kawo lagata an sa ta a baya misali wata kuma bayan ta ke so so sun iri iri ne amma iyayenka ne ai ka ko kai ya kamata ka jira ina yake so ya zauna ne kawai ya zauna na amma kani ai ka ana da control a kan shi to wallahi dukansu dukansu sun za su iya zama masu inganci dukan za su iya zama marasa inganci yana da alaka da mai tuka mota na yana da alaka amma matar da tuka mota da kanta shi ya fi amma kaga ya danganta ne ɗabi'arta wanda in ɗabi'arta misali bai da kyau misali mai yawo ce kaga ko ba ta da mota ma za ta yi yawonta misali nake ka gani da haka yana da alaka da tarbiya amma wajen direba shine yake da illa shi ma direban ai ba kowanne ne mutumin banza ba misali ana samun mutanen kirki akan samu kuma mutanen banza wanda in ka bar su suka yi alaka da matarka ka cutar da ita misali duk ana samu da haka in har da direba a tsakani to a sani direba nan muharrami ne ba ba wai dan uwanta bane dan direban ka ba wai shikenan zai ta mu'amala da ita kaman wani ko yayarsa ko kanwarsa ko misali ko wani a muharrama ce yawa in wani abu ya faru Allah kiyaye yana iya zuwa ya aure ta a a kwarai ha wai shi direban ai ya faru ai sona ha da rai fa sai ne to ya yi kuɗi shi ma ha ne a ciki na ga wanda suka rabu da da alhaji ne da direba direba ne amma daga baya shi ma zama mai kuɗi kuma ya saki mata kuma ya aure ta na eh ba wani tun da yana neman ta ba wani neman ta kawai dai ya gaba zaura kuma yanzu ya isa ina na shi kenan ai aure in shi in Allah ya hukunta shi sai kaga kaga ya faru amma maganar shi direba mai direba direba ai mutum ne eh to in Allah ya bada shi ba direba ba baka ji ba haushe shi Allah bai mai da akawo kuku ba Allah kiyaye tana bukatar buharin duk matar da za ta yi tafiya wanda ya kai ini da kwana hadisi ne tana bukatar muharrami sai dai akwai rufuka amina akwai abin da ake kira rufuka da amina wato ayari wanda yake amintacce jama'a shi yasa wasu ka sanya kamar mota da ake shiga ta haya ko bus da saura shari fuka ce amina shi ya da ya sa mata a ringa bata wannan tsaron ai taimakon ta aka yi eh da su abubuwan duk an duniya ta ja ta san wannan rigingimin gaba ɗaya duniya ta sa yanzu sun sauka tunda su damu bature lokacin da ya soma a wulakanta mata tukuna sai ya soma yin talla da su kun ga tallan kayayyaki da ake da mata na ai wulakanci ne eh mai da mata suka zama kayan talla suna ta wulakanta kansu suna ta suna jin daɗi ana tafa musu saboda ita mata duk lokacin da aka aka fata tsirekinta aka ta bayyana wa jama'a ai an cuce ta na'am ai an cutar da ita ba a gewa mata ba saboda daga lokacin ta zama banza a wajen al'umma eh babu ba matar da za ta za kowa zai ganta tsirara a ce kuma tana daraja na babu sai kaga irin salanta ne irin yan duniya irin ta ko su ma yan duniya ah baka ganin karuwai karshen da sun da suke fara sai mutum ya je nemo karuwa ya kawo ta karshe sai kaga yana ta bugunta na yana koranta tana dawa yana koranta tana dawa Allah ya kiyaye sallallahu alaihi wa sallam سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما هديت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد ربنا ولك الشكر اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نبتال من تحتنا اللهم احفظنا واحفظ جميع ما أوليتنا من نعمك والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين